الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saki kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu ummina hawa'u dake wannan unguwa ta babu bayan makarantar yan mata na Duma a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa a wannan yammaci mai tarin albarka yammacin juma'a wanda ya daidai da goma ga wata rajaf hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 daidai da goma ga wata na ɗaya shi ma shekarar miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da tattaunawa kai tsaye zuwa ga 'yan uwa game da abin da ya shafi dokoki na addinin musulunci masu kallonmu kai tsaye da masu kallonmu ta kafafarin yada bayanai na zamani mana dai wannan masallaci namu na masjid umina hawa'u da ke bayan makarantar 'yan mata na doma a nan fadar jihar gobe domin tattaunawa kan abin da ya shafi ɗaya daga cin alkazul islam alhams musani ya uwa musulunci dunkulallen saƙo ne daga Allah zuwa ga bayin Allah saƙo ne ya taho daga Allah da wasiɗa ta mala'ika jibril alaihi salam zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama sannan kuma zuwa ga duniyar musulunci gaba ɗaya shi yasa Allah ta'ala yake faɗa a ƙwar'ani a gurabe da yawa cewa wa in tuti'uhu tahtadu har in kun bi shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu shakka za ku shiryu in kun bi shi to shiriya ta same ku kuma in kun juya masa baya to babu shakka halaka ta cimma wa al'umma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa babu abin da zai kai ku aljanna daidai kwaye zarafa ce na fito na muku bayani a kan shi hakanan babu abin da zai kai ku wuta a daidai kwayen zarra face na fito na muku bayani a kan shi saboda haka bin karantarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da tsari da ya koyar da al'ummar duniya game da addini to wannan shine tsira kuma shine samun nasara da babbar rabo a kiyama gobe a gaban Allah subhanahu wataala mu sani kan cewa musulunci iya da manyan turaku guda biyar wanda ake cewa da su arkanul islam wanda dukkansu ƙur'ani ya zo da batunsu kalmar shahada ƙur'ani ya zo da magana game da kalmar shahada شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله يأي بيان شهادرسا kansa, sannan da mala'iku sannan da ma'abota ilimi sun shaida Allah kaɗai za a bauta shi kaɗai ne abin bauta da cancanta shi ne la ilaha illahul azizul hakim shi ne al'azizu kuma alhakim mabuwayi buwayi gagar misali sannan alhakimu mai yawan hikimar cikin al'amuransa bayan nan a kalmar shahada mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai da ya tsawon shekaru 23 a garin maka daga mai wahayi na farko kafin hijira iya ta magana kan kalmar shahada wannan tsawon shekaru 23 da ya a garin maka fama ake a yarda ma da Allah shi kadai za a bauta domin a lokacin sun gaji bautar gumaka a gun iyayensu da kakanninsu tarihi ya nuna kan cewa ka'aba ɗakin Allah mai alfarma sai da aka zuba gumaka sama da guda 360 kowane gunki da sunansa kuma da irin kalar bautar da ake masa suna nan aka aiko manzon Allah a matsayin manzo tsawon shekaru 23 nan suna Ka'aba ko manzon Allah iya garin Makka iya da'awar shi dai da'awar ba ta da ƙarfi tana da rauni domin ba su da yawa ko mushrikan sun fi su yawa sun fi su ƙarfi sun fi su kuɗi sun fi su faɗa a shi domin umarnin Allah da ya alƙawarin sai ya cika hasken addininsa ko da mushrike da kafare ba su so to da'awar ba ta tsaya ba haka aka dinga yi har Allah ta'ala ya umarci ya yi hijira ya bar garin makan ya koma madina da umarnin Allah subhanahu wataala da ya koma garin Madina nan ma sai da aka sami shekaru ɗai-ɗai har guda tara waɗancan gumakan suna nan a Ka'aba ɗin ana bauta musu to da Allah ya ƙaddari zamansu a Ka'aba a matsayin gumaka ya ƙare sai Allah ya ƙaddara wa manzon Allah fatahu maka sai aka ba shi buɗin garin maka ya taho ya ci maka da yaki makan ta dawo ƙarƙashin ikonsa da gudanarwarsa garin da aka kore shi da sahabbansa aka musu abin da ba daɗi to yau ga makan ta dawo ƙarƙashinsa gaba da ya shiga ka'aba da hannunsa mai alfarma mai girma iya sare waɗancan gumaka ɗari uku da wani abu iya karanta waccan aya qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa ya karanta wani ayat cewa ja'al haqu gaskiya ta zo wa zahaqal batil ƙarya ta rushe ƙarya ta gurja ma babu ita sai Allah ya ce dama innal batila kana zahuqa ƙarya mai gushewa ce ba mai tabbata ba ce sauraka duk wani al'amari idan ka ga bai yi ba to lokacin sa ne bai yi ba amma agun Allah komai iya da iyaka kuma iya da lokaci gaggawar mai gaggawa ba ta sa Allah ya fasa al'amarinsa, jinkirin mai jinkiri kuma ba ta sa Allah ya canja al'amarinsa. Duk abin da Allah ta'ala ya tsara fil azal to haka yake tafiya bisa shi asa da gudanarwarsa. Kullun ya jari li ajalin musamman ko kullun ya jari ila ajalin musamman. Komai iya gudana da ikon Allah da izininsa da ƙarfin ƙudurarsa ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci abin ambato kuma lokacin Allah ne kadai sai dan adam bai san shi ba saboda ka duk abin da Allah ta'ala ya so shine mai tabbatuwa kuma sai lokaci da yanayi da Allah ya so abin ya tabbata haka nan manzon Allah ya ci gari maka da yaki kalmar shahada ta zauna aka ci gaba da gudanar da addini kamar yadda ake bukata to kafin nan dukkan annabawa manzanni da Allah ta'ala ya turo su guda 24 labarinsu ya zuwa ƙwar'ani kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har da shi kuma guda 25 wanda ƙwar'ani duka ya ba da labarinsu to dukkan wannan manzanni kowa in ya zo magana yake kan kalmar la'ilaha illallah farkon da'awa farkon kiran mutane to da wannan kalma ake kiransu annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya turo wa duniya gaba ɗaya duk jakadan da ya fara cewa a bauta wa Allah ga irin abin da Allah yake so ga irin abin da Allah baya so to annabi Nuhu shine farko a dukkan jakadun Allah zuwa ga bayan kasa Allah ta'ala yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un wannan shine kalmar shahada ani ibudullah abauta wa Allah shi kadai kamar la ilaha illa ne kamar la ilaha illa Allah ba abin bauta da cancanta sai Allah wattaquhu sannan ku kiyaye dokokin Allah duk abin da Allah ya sanya doka da iyaka ku kiyaye ta kar ku haura iyakokin Allah sannan wa atiuni ku bi ni na koya muku yadda ake wa Allah bauta dukkan manzo da irin wannan da'awar ya fara annabi Huda alaihi salam shi ba da wannan ya fara wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr haka ya fara shi ma annabi salihu alaihi salam wa ila samud akahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha tastaghfiruhu summa tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib shi ma annabi salihu da wannan ya fara muka tura annabi salihu zuwa ga samudawa da ya je ce da su ya kaumi ya ku mutane na ibudullaha ku bautawa Allah shi kadai ma'anar la ilaha illallah ce ku bautawa Allah ba ku da abin bauta idan ba Allah Allah nan an sha'aku min al-ardi shine ya kaji halittar ku daga ƙasa ya tayar da ku a ban ƙasa wasu ta'amar kun fiha ya raya ku a ƙasar ya raya ku a duniya saboda ka fasta gafi ruhu ku nemi gafaran Allah ku tuba suma tubu ilai ku nemi gafararsa ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib ubangiji na qarib a kusa yake sannan mujib ko mai yawan amsa addu'a ne mai yawan amsa roƙo ne idan an roƙe shi wannan da'awa ce ta annabi salihu alaihi salam annabi shu'aib shi ma da irin wannan ya fara wa ila madina khawmu shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyal wal mizan annabi a shu'aiba alaihi salam yace Allah ya tura shi zuwa ga yan uwansa mutanen madina da yaje yace da su ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta ma wa Allah shi kadai kar ku haɗa Allah da wani a wajen bauta malakum min ilahin ghairu ba wani abin bauta wanda zaka gwama shi da Allah a bauta masa babu shi ba wani abin bauta idan ba Allah ba sai ce fa auful mikyal wal mizan ku cika al mikyal kamar sikeli wal mizan da kuma irin abin da ake auna na buhu da kwanuka tunda shi an ce mutanen zamaninsa sun kware wajen tauye mizani wala tanqusul mikyal wal mizan sun kware wajen ha'inci wajen awu da aunarwa to sai Allah ya turo annabi Shu'aib ya musu wa'azi game da wannan annabi Shu'aib shi ma da irin wannan da'awa ya fara annabi Lut alaihi salam shi ma ya ce ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayr annabi Musa ya fada dukkan annabi Ibrahim alaihi salam ya fada to dukkan annabawa ya yan uwa da irin wannan da'awar suka fara a bauta wa Allah shi kadai ba a haɗa Allah da wani a wajen bauta wannan shine kalmar shahada kuma shine farkon rukuni a musulunci ana fahimta kuma hatta mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farko Allah cewa yi da shi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya alau mutakallabakum wa maswaku ka sani farko abin da ake bukata kai ilimin sanin Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya hatta mu ma manzon mu ya zo da wannan da'awa ka san Allah ka san abin da ya halatta ka jingina wa Allah ka san abin da mustahili ne korarren abu ne game da Allah ka san abin da kuma jaizi ne ya halatta ka jingina wa Allah duk malaman tauhidi sun yi wannan bayanan wajibin kowane ɗaya daga cikinmu ne ya yi ƙoƙarin sanin Allah ta wannan fiska ka san Allah a matsayinsa na alkhalik rabbu kenan mahalicci ka san Allah a matsayinsa na al-ma'bud shine al-ilahu abin bauta sannan ka san Allah ta asma'i wa sifatihi da siffofinsa masu kamala da sunayensa cikakku masu daraja har yau wannan da'awa ba ta tsufa yan uwa kuma ita ce musuluncin duk yawan ibadarka da za ka yi inda ka samu matsala akan tauhidi to ibadar taka sunanta ma baka fara ta ba domin ba ta fara jan kilo a cikin mizanin ayyuka gana alkhairi ba domin tauhidi shi ne foundation wanda ake ɗaura komai na ibada a kansa idan har mutum ya rasa tauhidi to duk abin da zai na ibada ba ruwan Allah da wani abu shi yasa Allah yake jan kunnen mu a gurabe da yawa mu kiyaye hada shi da mu kiyaye shirka mu kiyaye wa Allah tarayya domin shine laifin da Allah ya tabbatar da kan cewa duk mutumin da ya mutu bai tuba iyayi to ba zai samu aljanna ba ya nasanta wannan ya ce innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar wa ma lizalimin min ansar duk wanda ya haɗa Allah da wani ya yi wa Allah tarayya kuma ya mutu bai tuwa ba to faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna sannan makomarsa wuta ce sannan azzalimai ba su da mataimaka game da abin da Allah zai musu na azaba yake cewa kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushriki billahi faqad iftara isman azima cewa Allah baya gafarta mutumin da ya mutu iya shirka duk mushriki idan ya mutu a layin shirka to Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta masa kuma shirkan nan karka ɗauka wai wani abu ne wanda yayi nisa a'a gashi na a kusa ta'ammuli da bokaye da matsafa da masihirta duk suna cikin abin da ake kira shirkiya har abin da ya shafi canfi da tsasuba da rufa'ido ana ganewa da siddabaru dukka wannan suna ƙarƙashin abin da ake ci musu shirkiya duk abin da za a yi a juyawa ɗan adam tunani a juyar masa da hankali daga gabas ya koma yamma ko daga yamma ya dawo gabas ko daga kudu ya koma arewa ko daga arewa ya koma kudu a juyar mai da tunani domin wani kulumboto da aka yi to wannan abin ana ce masa shirka kaɗa yasa Allah ke ba mu labari a bakara واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا شيء معلم شاهد أنا صافي ده سحري أربط أكان ما تدمجي a raba tsakanin ɗa da uba, a raba tsakanin yaro da ubangidansa, a raba tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa, da ana tsafi kuma hakan ta faru. To wannan ƙada'an shirka ne, cin da ta ce wa mayo allimani min ahadin hatta ya kula inna ma nano fitnatun, falatuka fu, shaiɗanun ba za su baka damar yin tsafin ba ko tsafin yayyen da kake so. to sai shaidanun sun ce da kai mu fa fitina ne idan ka bi mu za ka firta yasa dukkan mai ta'ammuli da aljanu kamar bokaye kada an waɗannan kafirai ne ana fahimta tunda waɗannan aljanu ko shaidanu ingantaccen tarihi a tanar littafin a sheik muhammadu bin abdullahab kitabu tauhid ya zo da maganar wanda yake cewa da can aljanu suna istiraqisam istiraɗi sam satoji daga sama idan Allah ya bai mala'ika jibril umarni a zo a zartar da abu kaza a bayan ƙasa bisa ƙaddarawan Allah haka Allah ya su ko a yi ruwa ko annoba ta sauka misali ko wani alkhairi ya sauka ko a kwaɓewa ne ko wane ya hau ko dai wani abu makamacin wannan idan Allah ya sanar da mala'ika jibril alaihi salam to idan mala'ika jibril ya zo sama ta bakwai sai mala'ikun sama ta bakwai su tambaye shi ma za ƙala rabbuku ubangiji me ce za a yi kuwa ba mu labarin me Allah zai zartar a bayan ƙasa sai mala'ika jibril ya sanar da su sama ta shida ta biyar haka to anan aljanu kuma suna sa suna hawa juna su hauhayi juna idan sun hau sun hau sun hau sun hau keje har sama har su jinginu da sama har suna jin maganganun mala'iku to wannan amsa da mala'ika jibril zai ba su zai biya mala'iku idan aljanu suka je sama suka jiyo irin abin da mala'iku suke tattauna da junansu suka ji kamar Allah zai zartar da wani abu ai a bayan ƙasa nan da lokaci kaza to he su yi ƙasa kuma in sun jiyo gaskiya ɗaya he su zo su taho ƙasa he su cakuɗa wannan gaskiya ɗaya da ƙarya ɗari he su samu masahirta da bokaye sai ci to gagai biya samu Allah zai yi kaza a rana kaza ko a wata kaza ko za a yi kaza a wannan shekara amma za a gwama ta da ƙarya ɗari kuma ita wannan magana ba za su faɗa aboka ba ko masu hirci sai sun fidda shi daga musulunci ko a ce ka taka ƙur'ani ko a ce ka jefa ƙur'ani a najasa ko a ce ka daina wankan janaba ko a ce karka yi sallar la'asar ko a ce ka kaurace a sallar juma'a gaba daya bayan da za a yi su faɗa ma wannan sai sun fidda kai da addinin musulunci shi yasa suka ce inna ma nanu fitnatun fala takfur ana fahimtar wannan to wannan shine isra isam suna yo satar ji he su yo kasa he su faɗa bokaye da aljanu kai da da masirta da matsafa sai kuma suna faɗar wata magana wani lokacin ga abin da suka faɗa ya ƙwaro to ba ilimin su bane satar ji suka yi shine Allah ke cewa lokacin da mazan Allah ya zo sai Allah ya toshe waccan kofa idan sun hau sun hau sun hau sai Allah ya tada tauraro ya je jeho su za ga tauraro mai haske wani lokaci kama an harba shi to irin aljanu ke zuwa ke kadewa daga sama su yi karsu ba inna zayyana sama a duniya bi zinatin lil kawakib wa hibzan min kulli shaytanin mari sun zama to tsari game da dukkan shaytani kangarari a wanda ayar yake cewa a inna ja'ala wannan wanda yake cewa wannan walaqad zayyana sama'a dunya bi zinatin al-kawakib wa hibzan min kulli shaytanin ma'ad Allah ki ta min wa sama ado da tawarari kuma ta zama tsaro da shamaki game da dukkan wa'ansu shaydanu masu taurin kai masu kinji to duk ta'ammuli da bokaye tsafi ne kuma shirka ne haka nan a hanyar neman lafiya wani lokacin ana samun zamewar kafa a fada ga shirka da yawa wani ko wasu idan Allah ya jarabe ni da jinya ko wa'ansu da jinya to sai ga a neman maganin jinyar nan kuma an kaucewa hanya an fada zuwa ga halaka manzon Allah yayi bayani sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan warakar da Allah ya saukar ta magani to Allah bai sanya maganin ku cikin abin da Allah ya haramta ba duk abin da haramun ne a ci ko a sha to haramun ne a yi magani da shi yanzu mu shari'ar mu ta haramta mana giya ta haramta mana cin naman alade ta haramta mana mushi ta haramta mana jini an fahimtar nan da sauran abubuwa da kare da jaki da sauransu to saboda duk abin da ya shafi wannan da najasa duk abin da ya shafi wannan to ba za a yi magani da su ba magani da su mu haramun ne an fahimtar nan amma nawa ake zuwa ake ba su magani da mushen abu kuma su yi nawa za a ba su magani da najasa kuma su yi to shi ma irin wannan iyakai mutum zuwa ga shirka iyakai mutum zuwa ga fita daga musulunci sannan rashin karɓar ƙaddara daga jarrabawa shi ma iyasa wa'ansu zame su faɗa cikin shirkiyat wani an mai sata wani ya samu jarrabawa gun aikinsa an dakatar da shi ko an kore shi wani ya samu karayar kasuwanci jari ya karye ko abin da ya kama da wannan maimakon a fuskanci Allah dama shiga bayan kuma ya yi hakari domin ya jarabe ka idan ka bi shi ka yi haƙuri sai canja ma da mafi alkhairi to ɗan haƙurin da za a jarabe ka a kansa wa'ansu da yawa sai su kasa sai a kama kama kane ai an sa masa hannu ne a to da kafa za a samu an samu ya hannu saboda ka tahi tsaye idan ka daina ta ka tahi tsaye to ka tafi wajen boka yake ka je wajen masihirsa ka je ka ajiye imaninka ka dawo fanko wanda shine shine kalmar fassara kalmar ka tsaya da kafarka a galibiya wa'ansu da imani da tauhidi bai ratsa su ba idan jarrabawa ta same su maimakon a yi haƙuri kuma a nemi mafita daga Allah wajen wannan jarrabawa sai a faɗa kuma layi shekaru a ba shi wani abu ya makala a wuyansa ya dinga yawo da shi ko a ce ya ɗaura shi a kunkurinsa ya dinga yawo da shi ko ya sa shi a ƙarƙashin fulansa ko dai abin da ya kama da wannan ko a tilasta masa yin wani abu cewa ya fito tsakiyar titi ko magama hudu ya yi wanka cikin dare tsirara ko ya je makabarta ko ya yi waye duk matsafa ba abin da ba sa sa mutane irin wannan duk ana sa mutane kaga duk wanda jarrabawa ta same shi ya kasa haƙuri da bin irin yadda zai ci jarrabawar a shari'ance a musulunce to in yayi wasa zai zame ya faɗa layin shirka ya sa ni mu shirkar ba a nesa take gwa tana kusa ko ƴan uwa mata tana nan cikin imaninta mijinta suna zaune lafiya tana bin sunna tana ƙoƙarin ibada amma daga zarar ya ce zai ƙara mata abokiyar zama to wata kuma shi kenan ana za ta bar imani ta za a dinga bige-bige a ji wajen wani a tafi wajen wani a ce wajen wani duk abin da da can ba ta sani ba zai ɗora ta a kansa kuma kuma duk irin wannan abin iya kai mutum zuwa ga halaka ne kuma abin da Allah ya tsara zai a bayan ƙasa wallahi ko da duk duniya mun haɗu mun ce ba masu wallahi sai Allah ya yi shi kuma haka nan abin da muke so in Allah bai so yinsa ba duk duniya mu taru mu ce muna so wala Allah ba zai shi ba shine ma sha Allah kana wa malam ya sha da abinda Allah ya so shine ke tabbatuwa abinda Allah bai so ba zai tabbatu ba saboda ka wa'ansu matan za a reno su a gidan tarbiyya gidan sunna gidan addini su zo su auri miji mai addini mai kima mai kamala amma daga ranar da suka ji labarin za a musu aboki ya zama to waccan tarbiyyar ta gidan iyayensu da tarbiyyar mijinsu gaba ɗaya za su baje ta sai wuce ta sai ka ga mace babanta mahaifiyarta ba su taba ta'amuri da boka ba sai ga mace ta je wajen boka influence na ƙawaye kuma za ki yadda ya ki zauna haka kuma kin san da irin shirin da za ta zo kaza kaza kaza kaza da irin wannan maganganun sai a ji a siye miki imaninki kuma da yawa daga cikin mata rashin basira da rashin wayo duk wata wanda za ta zo ta kaɗe miki kunne a kan wannan ba mamaki agent ɗin bokanci suna da agent a cikinsu daga sun ji labarin mijinta zai ƙara aure a jiya dinga famfa ta kuma sai ki zauna ke kuma ai ki zauna ai haka wance ma ta yi kaza haka ma wance aka mata kaza haka ma wance sai ki zauna ai tun ba ta ganewa har ta famfa ta ta gane in ta ga ta jawo ta sai ta ce to ni ai na san wani kaza da kaza da kaza a gun kaza yajin din boka ce idan ta kai ki tana da commission a gun a gun shi duk abin da ya caja akwai abin da zai bata kaga an ne da ke doluwa marar wayo an zo har gidanka yan ciki da yake ko baki da mutunci a gun mahaifanki in suka ji labari baki da mutunci a wajen mijinki in ya gane a gun Allah ma baki da mutunci kuma sannan baki suke hana Allah yayi abin da ya ga dama ba so daga wanda shi ne tsari wa'ansu kuma gasa a'a Allah bai jarabe kan ba jarinka iya na kana gudanar da shi alhamdulillah amma wani ya zo jiya jiya ko ce karan jiya sai Allah zai ɗaga shi fiye da kai ya fi ka haske a kasuwa ko ya fi ka haske a gun aiki haka Allah ya so da shi to wani kuma shi kenan sai a jefa mai jaraba a zuciyarsa shi fa na san ba kuwa ce mai ba kuma iya gudana alhamdulillah amma me yasa wani zai zo yau ya fi ni me yasa wani jiya zai zo ya ni me yasa wani zai zo bana banan nan ni kuma shekara da shekaru ina nan ya shiga gabara rashin yadda da kaddara rashin yadda da Allah ne yake fifita wanda ya so cikin bayinsa a lokacin da ya so sai ya sa kuma wa'ansu faɗa layi shiga kuma ya an dankwafe shi a je wajen wani a yi wani abu a je ba an kasuwa ne a je ba a shagonsa in mota ce a makala a tayarsa in menene duk da ana yi to duk wanda ya aminta da wannan ya yadda abin da aka bai zai tasiri ga ɗan uwansa to ya faɗa layin shiga idan ya mutu a wannan layin ya mutu ɗan wuta in ji Allah inna umman shirki billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna yasa abin iya da hadari ba iya da hadari maganin wannan ka samu kyakkyawar fahimta da alkur'ani kuma ka je ka yi darasin rayuwa akan kaddarar rayuwa sannan ka dinga kusantar malamai wajen zama da su da musu fatoyi a duk abin da ya taso maka to wannan zai sa mutum ya samu maɗaura game da imaninsa amma matukar za ka bi duniya da linzaminta ka dinga binta duk inda ta fuske ka tafi to idan kai wasa za ka rabu da imani idan kai wasa za ka mutu fanko wanda za ka je gaban Allah baka da komai na ibada domin baka da tauhidi duk mutumin da ya mutu bayan tauhidi Allah ta'ala ba zai karbi ibada su kodai ba wannan shi manzon Allah yayi ta fama yayi ta fama a gare maka tsawon shekara 24 in yace ku zo ku bauta wa Allah yastakbirun yasi girman kai haske cewa yanzu yanzu abun bauta ta zama daya a aja alal aliyati ilahin wahida in hadha la shay'un ujab yanzu a ce abin bauta ɗaya ne kawai a bar lata a bar uzza a bar manata a bar waye duk a ce abu ɗaya za a bautawa wani abin mamaki ne suna ganin abin mamaki suna ganin kamar bautar ta masa yawa a wannan kuma iya cikin illa ta shaidan da yake halakar da wa'ansu daga cikin bayansa to ya'yan uwa wannan shine shimfiɗa game da abin da ya shafi tauhidi yasa sautu yusuf alaihi salam Allah ke cewa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushriku da yawansu ba su yi imani da Allah ba cikakken imani face suna shirka suna shirka suna haɗa Allah da wani yanzu masallata nawa ne suke ta'amuli da bokai musulmi nawa ne suke da alaka da bokai suke da alaka da masihirta suke da alaka da matsafa gahi suna la ilaha illallah ba gahi suna sallah gahi suna azumi a zahiri gahi suna zuwa aikin haji gahi suna kaza suna kaza suna kaza amma ta karkashin ƙasa suna ta'ammuli da bokai kaga duk sallarka ko kullun a Ka'aba kake sallah in dai kana aiki ta'ammuli da bokaye to agun Allah kai ba musulmi bane agun Allah kai ba musulmi bane kana mutuwa mutumin da ba musulmi bane mutu so da ka kiyaye da wannan mu yadda da kan cewa duk abin da Allah ya so a kaina ko akan kai zai kuma domin Allah ya nuna mana wannan rayuwar haka take ka duba duk wanda kake gani mai daraja ne a gun Allah wanda sunansa ya zo a ƙur'ani Allah ya yabe shi Allah ya jinjina masa amma bai wanye lafiya a duniya ba sai da Allah jarabe shi dukkan annabawan dukkansu ɗauko annabi ayu annabi ayuba da kansa Allah yake cewa ni'imal abdu innahu awwab Allah da kansa yake cewa madalla madalla da bawo mu ayuba domin shi ne kokkomar da al'amarinsa ne zuwa gare mu. Allah yake jinjina masa yake yabansa, amma ku duba irin jarabawa da Allah ya masa. Annaba ayu duk abin da Allah ya bayi shi na ‘ya'ya da iyali da dukiya da komai da komai hatta lafiya da jikinsa sai da Allah ya raba shi da shi. Duka ba abin da Allah ya bar masa. ta wata ruwaya ma in ta inganta an ce da jinya ta yi jinya har sai da aka ɗauke shi daga gari aka shi bayan gari aka yaje shi annabin Allah manzo ne kuma Allah iya masa wahayi lokacin da jinyar ta ci ƙarfinsa ya kasa motsa gabansa ya ibada shine ya kirayi Allah wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru anta arhamur rahimin yace ya Allah cuta ta same ni ku duba ladabi irin na annabi bai ce Allah ka jarrabe ni ba Allah ka dora mutun ya a'a yace masaniyar durru wannan kuma ladabi ne irin na manya agun Allah yasa hatta magana da zaka yi wa Allah sai ka koyi ladabi akan ta ladabin magana ga Allah to iya ƙara wa ɗan adam matsayi agun Allah annabi ayyub ya ce Allah ka dora min jinya ba Allah ka jarrabe ni sai ce a'a anni masaniyar durru ya Allah cuta da jinya sun kama ni bai jingina wa Allah ba sai ce wa anta arhamur rahimin ya Allah kai ne mai jinkan masu jinkai abin da ya faɗa ibn ne faɗa kenan bai ce Allah warkar da ni ba Allah ba ni lafiya Allah kaza ciwo Allah kaza ba daɗi duk bai faɗi wannan ba wannan kalmar kadai ya faɗa anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin shikenan ya shiru jinya ta same ni ya Allah jinya ta kama ni kuma kai ne mai jin kan masu jin kai an ce bai ma faɗi wannan ba har sai da gabansa suka kasa barin su yi ibada domin jinyar ta kama gabansa ko tsayewa ba yi annabin Allah ne a lokacin shedan ya su ɗaɗo ya samu matarsa ya ce mijinki gashi na jinya shekara da shekaru ya yi ka zamana ya yi ka zamana sai ya warke da ta zo ta same shi ta faɗa masa ya gane shedan ne yace ke na yi alkawarin idan na warke sai na miki bulala ɗari ke na miki bulala ɗari me yasa kika ji magana sarkar zuki faɗa shi ne da ya warke ɗin sai Allah ta rake cewa khuz bi yadi khadigisan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira haka Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab yace ka nemi tsintsiya ina digisan ne alhuzma min alhashish ka ebi ciyayi kamar dai tsintsiya haka talaushin nan ka kirga kamar guda ɗari ka riƙe sannan ka ɗan bigi matan naka da shi kenan ba sai kai ka fara haka Allah ya koya masa yasa in Allah ya zama gatan ka malam ka huta wala ya kai malam in dai Allah ya zama gatan ka kahunta yace bulala ɗari zai mata me yasa ta je ta saurari shedan sai Allah ya ce to tunda dai yanzu an warkar da kai ko farin ciki za a sa ma to wannan bulalan da kace zaka yi wa matanka ɗari nemi tsintsiya ciyayi ka haɗa ka dunkule shi zama ɗari ka ɗan buga mata shikenan magana ta wuce Allah da kansa yace inna wajadnahu sabira hakika mun samu annabi ayuba a matsayin mai hakuri ne shi Allah da kansa yake jinjina masa to ku duba kuma irin jarabawa da Allah ya masa a can gaba yake cewa wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'a rahmatan minna wa zikra li ulil albab Allah yace muka bashi muka da masa da iyalansa muka ƙara masa wa'ansu kwatankwacin su hidi malamai anan suka ƙara wa juna sani cewa Allah ya ce wa atainahu ahlahu an ce kuma duk sai da iyalansu su kare wa'ansu suka ce Allah iya da ikon shine taso masa da iyalan nasa duk ya da musu da su Allah ba zai iya bane zai iya sannan ko bayan an dawo masa da gidansa kamar da sai Allah kuma ya ninka mai wa'ansu rubin waɗannan domin ya ci jarrabawa yayi hakuri sai Allah duk ya bashi kuma Allah ya yi bishi annabi ayyubu alaihi salam ga annabi yusuf alaihi salam duk muna magana akan tauhidi tauhidi ba zai yiwu ba har sai ka san jarrabawa duk mutumin da bai fahimci me jarrabawa ba to wallahi ba zai ci jarrabawa tauhidi ba dole sai ka san wannan shine wa an tu'mina bi bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara mai kyau da aka san mai kyau dole sai ka yarda da wannan annabi yusuf alaihi salam in dai nasaba ce duk duniya ba wanda kai annabi yusuf alaihi salam haka manzo Allah ne shi annabi ne manzo babansa yaqub annabi ne manzo kakansa ishaq annabi ne manzo kakan babansa annabi ibrahim annabi ne manzo shi kadai Allah yi wa wannan shi annabi babansa annabi kakansa annabi kakan babansa annabi amma duk da haka sai da Allah jarabe shi jarabawa ta farko aka jarabe shi da yawa suka ga kawai shine matsalarsu ai an fi ambatansa an fi cewa Yusuf an fi kaunarsa saboda haka mu kayye shi ma kawai uqtulu Yusuf aka suka ce a wani tarafu fu'ardan an ba kai yake ba aje aje fada yi aje ji can yayi nisa da baba da innan ma kawai a daina ganin shi ba ku jefar da shi a can jeji yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin idan yayi nisa ko muka yaji kina sai fuskar baba da dawo kuma ku take kallo tunda shi baya nan daga nan kuma sai ku je ku tuba kuma shikenan abin da mun tafi faɗa a mimbarin nan gashi muka ce duk abin da malamai suka yi ittifaki abin da ya kai su zuwa ga wannan hasada ce ita ce shedan ne jefa musu hasada a ransu domin suna ganin yusuf karami ne kaninsu ne kuma hasken ya fi bayyana a gare shi babansu ya fi jansa ya fi farin jini ya fi kaza ya fi kaza to sai shedan ya hana su zaman lafiya ya jarabe su da wannan zari har masu kai yunkurin kashe shi ma tunda sun jefa shi a rijiya ne sun jefa shi a rijiya macece rijiya Allah bai kwani shi ya gane ba aka jawo shi aka sai da shi a matsayin bawa ku duba wannan nasabar ta sama baban sa maka kansa annabi aka sai da shi a matsayin bawa ya je gidan sarki ya zauna abin da ya faru ya faru wata jarrabawar sabuwa fil ta faru da shi da matar sarki imratul aziz daga nan jarabawa dai bata kare ba yau sai ga annabi su a gidan kurkuku annabin da Allah yake wa wahayi amma ga shi a kurkuku iya zama tare da birsina iya zama tare da masu gingima gingimar laifi domin Allah ya nuna ma kai din duk abin da Allah ya mana jarrabawa to wallahi ka tuna baya ka gani waɗanda suka fi ka daraja ma Allah ya jarrabe su kuma sun tsira da imaninsu annabi yusuf an ce ya yi shekara akalla wajen goma sha cikin gidan kurkuku ba ya yi shekara akalla ta kai goma sha biyu ko sha uku dacin ya yi shekara takwas in ji wasu malamai halar da shi ɗan ya sake bujirwa wajensa wanda suke zaune a gidan kurkukun an ce su fita wani zai fita sai ya ce idan ka je ka gaida sarki ka ce ina gaishe shi kawai abin da ya faɗa ke shi kuma wanda ya je ɗin ma sai shi ɗan ya mantar da shi ma ya faɗa wa sarki gaisuwar su ɗin ba to sai Allah ya bi shi ya ce gani ko za ka gaida wani wannan sai dai sai ya ƙara shekara biyar a kogo domin an ce hasanatul abrar sayyatul muqarrabin yadda ka ce a gaida wani kuma laifi kai to annabi ne shi laifi ne laifi ne in bukatar fatar yake faɗa wa Allah mana take zai gudu shi me yasa zai faɗa wa sarki kamar zai faɗa wa sarki a tuna da shi a fudda shi kenan sai Allah ya ce to na mantar da dan aikin ma ba zai faɗa ba sannan kuma fadace mai shekara biyar ƙari haka ya zauna tsawon shekara goma sha uku sannan kuma da ƙarshe Allah ya fidda shi kuma ya mai sakayya ya linkin ba linkin abin da ya rasa har ƴan uwan masu mai wannan tukun suka dawo gaban su ga faɗi suka ce qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in suka ce wallahi mun yadda yanzu Allah ya fifita ka kan tabbas muna cikin masu kuskure sun dawo ƙasa da shi kuma domin yayi hakuri ya jure annabi Musa alaihi salam shi dama a jarabawa ka haife shi dama shi haihuwar sama a cikin jaraba ka haife shi da iya jariri ba a jarabawa yanzu domin a shekarar da bokaye suka faɗa wa fir'auna cewa a wannan shekarar za a haifi wanda zai yi sadadiyar mulkinka suka faɗa fir'auna haka fir'auna da ya ji haka sai samu ejen ejen wakilai ya aika cewa aje duk inda aka ji labarin an yi haihuwa aje a duba idan ɗa namiji ne a yanke shi kawai idan ya mace shi kuma a batta shi ne ya sumu da kuma suwal azab yi zabbe wuna abina a ku wai su ta haihu da sa'abu haka fir'auna ya dinga yi a wannan shekara kuma allah da yake shi ne allah a wannan shekara ka haifa annabi musa ta allah da iko yake ba ya yi allah ka zauna lafiya aka haifa annabi musa yadda malamai suke faɗa cewa sai aka ji labarin an yi haihuwa a gidansu annabi Musa wakilan fir'auna sun zo za su duba duk da cewa kissa ce wanda malamai sun ce tana cikin Isra'iliyat da mahaifiyar annabi Musa ta ji motsin za a zo kuma an zo yanka shi za a yi ko ita ta samu ruhu ta cusa ya cikin muru iya dan jariri ba aka zo aka dudduwa wa zai zace jariri a muru ai ba za a yi nazartan ba sai kara ɗaya gidan ba su gan shi ba wayan da ake faɗa ƴar uwarsa kuma ta dawo daga waje haka ƴar budurwa babba da daga murhu ko ta zuba abin da makamai da banka wuta ce irki jirgin an yi gudun gaza an dadda zagowa ga mun yi gudun waɗannan ke kuma ke zo kin banka wuta aka ce aka buɗe murhu aga annabi musa ba abin da ya same shi amma daga nan kuma abin da zai yi gaba kuma duk qur'ani ne ba da labari Allah ke cewa وأوحينا إلى أم موسى أن أرضئه فإذا كبت عليه فأرقيه في اليم ما هي فرع نبي موسى مكا متى وحينا إلى هاما ما كتكي شاهد دنكي إن كنت صورو تكي سامع أقوى تكي ساهي كي جيبا شاروا كما كان أقاي تقى أنا تبرا زنر زوا أدوبا أدوبا أدوبا تشكاي إن دي أها قوانا تزاء يكيج يتنمو أقوى تو سيتا ساعة نبي موسى يتروفي أقوى تساكي جيبا شاروا شكرا فأرقيه في اليم sai Allah ce wala ta khafi wala ta hazani kar ki ji tsoron ko zai halaka ba zai halaka ba wala ta hazani kar ki yi bakin ciki ba zai shiga cikin damuwa ba hasali ma inna raduhu ilayki zan da miki da danki waja'iluhu min al-mursalin kuma wani albishir zan sahi cikin manzannina zan bashi appointment na manzo Allah ya kimsa mahaifiyar Annabi Musa wannan aka jefa Annabi Musa a ruwa a kwatu yadda cewa ‘yar uwarsa wa ƙarar li'ukuti yi ƙusihi, ki bi shi haka, ki na ɗan bin gefe-gefensa, babba surar biyu an jinubi ne umlai shirun, kina satar kallo kar a gane kina da alaƙa da akwatin, kina ɗan satar kallo ki ga ina zai sauka, irin soyayya ta ɗada uwa. Fir'auna ya fito irin yawon shakatawan nan a bakin ruwa, sai kawai aka ga akwatu a kan ruwa iya ta yawo. sai aka sa algawa su masu iyo masu iya nutso a ruwa masana harkar ruwa aka ci ga wani akwati sai aje da kushi kafin ka ce kaza kawai sai ga akwata gaban fir'auna a kaushi to kaga ta nan ma za su gane fir'auna ƙarya yake ba Allah ba tunda bai samu likicin akwatin ba in dai kuma Allah ne ya gama da ya sani ko ba gaskiya ba aka ce a buɗe akwato ana buɗe ga jariri a ciki sai ake ce ai Allah tsorata yi wannan Allah tsorata yi kawo kansa da kansa wajen ka daga nan aka ce to yaya yace aje aka yi shi kawai sai matarsa take ce a la taqtulhu asa an yanfa'ana aw nattakidahu walada fir'auna ni ina ba da shawara kada a kashe shi tunda har ya zo gida ai zai tashi a gidan nan akwai yiwuwar amfani mu mai da mai da shi ya zama dan gidan ma kawai shikenan inda ya zo gidan abin da ake jin tsoro a gona ba zai faru a kai an gane ku daga nan fir'auna ya yadda da shawarar first lady ya zauna dole aka bar annabi Musa ya rayu a gida a matsayin dan gida an gane ku shine can da yake masa guri fir'auna ai da yake cewa wa tilka nimatun tamunnu alayya an abatta bani isra'il qala fir'auna ma rabbul alamin ko kuma can da yake cewa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal ghafirin da annabi Musa ya dawo da wahayi ya zama manzo iyayi wa fir'auna wa'azi sai fir'auna ke cewa a to in irin aikin gidan nan ne kai maka zauna a gidan ai in aikin gidan nan ne ke mai da mutum kafiri kai maka zama kafirin ai tunda ka zauna a gidan ai yace a fa'altuha aizan wa ana min ad-dhalin ai in ma nayi wani aiki a gidan nan nayi a lokacin ba abin wahayi ba ai lokacin ba dokar Allah a kai nayi fa farantu minkum lamma kiftukum fa wahabali rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin Allah sai mun baiwa da ni tsoron za ku halaka da yi na gudu na barku Allah ya mun baiwa ya sa ni cikin manzanninsa. An fahimta? Daga na annabi Musa alaihi salam iya gidan Fir'auna iya rayuwa. Da Allah zai cika alƙawarinsa na mai da shi wajen mahaifiyarsa. Da aka je duk wanda aka kawo annabi Musa ya kama manta ba zai kama ba. Kuma Allah ne wannan wa haramna alaihi limadari'a bil qabr. Ya haramta mai kama mama kowace mace. to ga da a gidan shugaban ƙasa kuma ya kasa shan maman kowa hankali zai tashi sai ƴar uwan nan da take bin sa ta ce hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun kuna so nuna muku wani gida da suka iya reno in an kai gidan tabbas za a rene shi kuma za su kula da shi sai suka ce a nuna mana gidan sai wannan ta taho ta dawo da su gidan mahaifiyarsa kaga alkawarin Allah ke raduhu ilayki na dawo da shi zuwa gare ki annabi Musa aka mai da shi wajen mahaifiyarsa aka sawa gidan tsaro a sojoji za a sa gidan mana dan gidan Allah a inda suke faɗa ko gashi an kawo dole a sa tsaro ai aka sa tsaro kuma aka cika gidan da kayan alatu duk abin da ake bukata na abinci da kayan alatu da komai an zuba a gidan kuma a hida ma wajen mamasa aka da shi alkawarin Allah ba ya sakawa ya da da shi zuwa ga mahaifiyarsa an masa kuma goma ta arziki da kashe kuma ya zama mazo kaga wannan zai sa ka yadda da duk abin da Allah ya yanki da hukunci ba bai canja shi a ƙarshen ƙarshe dai fir'auna annabi Musa ne zama su sanadiyar mutuwar tasa sanadiyar halakarsa sanadiyar gushewar mulkin nasa kuma a gidansa ya rayu yanzu kai ka isa guje wa kaddara abinda Allah ya tsara ka isa guje masa fir'auna da ya san annabi Musa ne sanadiyar limewar sa a ruwa da halakar zai bar ya rayu gidansa ba zai bar shi ba to wannan Allah ya yi wannan ne domin ya nuna wa mutane cewa ba mai karfin zartarwa a duniya in ba Allah ba kuma abinda Allah ya so ya faru ba wanda ya sai hana kuma abin da Allah bai so ba wanda ya sai sahi wanda shine babban darasin da yake faruwa fir'auna da annabi Musa ya tashi ya fara girma sai tsangwama da kuma yanayin annabta ya fara hararo shi fir'auna aka sawa annabi Musa ido daga nan har ta kai ta kawo annabi Musa ya gudun hijira daga Misra Egypt ya tafi har Palestine a kafa ku duba ta zarki tsakanin Palestine da Egypt da wannan Egypt ta Afirka tafi can a kafa kuma ya tafi ya yi gudun hijira ya bi ta madayin duk yankin jazetul arab a kafa ya fita ya ci kyarar binajin milakon zuwa ya alaka kubutar da yi daga shirin azalaman mutane ya bar misir a tsorace fakar jamina ka'ifan ya tarakka ya a tsorace ana fiye sawon sai gudu da ya fita ya je madayin ya samu ‘ya'yan wani dattijo suna jiran idan an sha ruwa an bar guntu-guntu su gada babin su shaɗo mata ne ba su da ƙarfin da za su jawo ruwa ba za su yi kokowa da kokowa da maza ba daga nan annabi musa ya zauna a bishiya haka iya ɗan hutawa da ya gan su ke cewa ma ka tsuba kuma menene labarin ku me kuke anan ya suke cewa ƙala tala na ta yuzdar ya'o abu na shekul khabir suka ce mu ba ma iya zuwa mi kokowa da maza wajen sha da dabobi za mu jira ya sun gama ɗan guntun da suka bari ba je mu sha da dabobinmu amma mahaifinmu dattijo ne mai yawan shekaru ba shi da ba zai iya zuwa ya sha da dabobi ko ba shi da ‘ya'ya maza mu ne ‘ya'yan shekaru annabi musa da ya ji wani shi da hukuma gidi fasa ƙala kuma ya jawo ruwan ya sha da dabobi an ce sai an samu mutum wajen goma sha biyu za su iya jawo ruwa a rijiyar amma shi kaɗai jawo ruwa ga tafiyar kafa ga tsorata ga yunwa tunda bai ci abinci ba amma duk da aka yi jawo ruwan suka sha da dabbobin suka tafi iya zaune a ƙarƙashin bishiya ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah game da abin da zaka bani ni mabukaci ne ina bukata ka bani wani abu daga nan waɗannan 'yan mata sun je sun faɗa wa babansu ga abin da ya faru sun haɗu da wani bawan Allah ya yi kaza ya yi kaza sai shi ta kuje ku taho da shi sun je suka ce ka zo inna abi ya da'uk li yajziyaka ka ajra ma sakai kalana ka zo baban mu yana kiran ka zai baka ladan abin da kai sai ce mu annabawa idan mun yi aiki ba abin ba mu dan Allah muke ku je ku ce masa in dai dan ya bar lada ne ba zan zo ba Allah zai ba mu lada da kanshi sai koma suka ce ya ce dai ka zo iya so ya ganka da ya koma suka taho i bai san ko ina ba bako ne annabi musa wannan yan mata guda biyu sun shiga gaba iya bin su a baya sai shedan ya zo yake nema ya ɗage zanin wannan yan matan haka ya kaurinsu da ya ga haka sai ce a'a ku dawo bayana idan kun dawo bayana ku samu tsakonkwani haka yan ƙananan duwarsu idan an je dama ku je ba dutse dama to na san dama za a yi hagu ne ma haka har mu je gidanku domin kada shi dan ya daga kafar ku naga wani abu a jikin ku naga haram ku dawo bayan in kai ne matashi yanzu ba ai ka fada da kafara za da buku ana dinga wani ana abin nan ana abin nan kaga nan ma wata jarrabawa ce a ga matashi kuma ga yan mata kuma ga su biyu a jeji a ga ya zai yi da ke annabawa imaninsa ya fi da kowa ko magana bai da shi ce kai ku dawo bayana ko dai kuna indicating duk inda za ku na jefa mu abin da zan gane suna zuwa gida sai mahaifin ya tambaye shi ya ya ya ya sai ya ga fir'auna kaza kaza ya tura kama na kashe ni sai ce la ta khafna jurta min al-qawmi zalimin yace karka ji tsoro in dai sharin waɗannan azaliman mutane ne Allah ya kwatar da kai anan ba mai zuwa ya kama ka ya bashi wannan garantin ya zauna a gushi iya faɗar haka sai ɗaya daga cikinsu ta ce a ya abatista a jirhu inna ƙaira manistajartar ƙauyul amin ya baba ni ina ganin a shawara a ɗauke shi aiki mana tun da baƙo ne kuma ya samu sauƙi a ɗauke shi aiki mana domin mafi alkairin ɗan ƙodago a samu alƙauyu al'amin a samu mai ƙarfi kuma al'aminu mai amana sai ake cewa ta ina ta ƙarfinsa sai malamai suka ce lokacin da ya jawo ruwa a rijiyar tunda sai an taro ake jawo shi kadai jawo ta tabbata mai karfi ne ta ina ta ga amanarsa lokacin da suka taho kafin zo gidansu a nan ta ga amanarsa an fahimta mahaifin iya jin wannan sai ce inni uridu an unki haka ihi dabnatayya hataini ala an ta'ajurani samaniya hijaji sai ke ce na yi alkawarin zan aura ma ɗaya daga cikinsu wannan dattijo yake ana ina cewa dattijo wasu malama suna cewa annabi sha'ibu ne kuma gaskiya ba shi bane an gane ko ba annabi sha'ibu bane inda annabi sha'ibu ba su zama da annabi musa ba an bayyanta dattijo na cewa shehu madiyan ni zan aura ma ɗaya daga cikinsu amma ala an ta'ajura ni samaniya hijaji ka'idar kamin kiwon shekara takwas ne sadaki an gane ko kiwo zai dinga yi da dabobi kullum sai shekara takwas to ne sadakin da zai biya na auren wannan yariyar har ya ce fa in atmamta ashiran fa min indik idan ka cika ya kai goma to wannan dan kanka yasa dan abbasu aka tambaye shi cewa annabi musa shekara takwas yayi ko goma sai dan abbasu ya goma yayi domin su annabawa ba sa karɓar daraja ta ƙasa sama suke tunda ya ce in kai goman ka cika don kan je goma zai shekara goma shine sadaki ka ɗauka ko a wata za a baka nawa ne minimum wucin eh ba an ce saba'in ko saba'in da kaɗan ko kuma saba'in ba kaɗan ko arba'in da biyu a gombe to gashi nan ne ba tabbas to yanzu ka ɗau minimum wace a ce arba'in da biyu ne ma ko hamsin ka yi sau goma sha biyu kuma sau goma kuɗin iya da yawa shi ne sadakin da annabi musa ya bayar kuma ku duba zama ne na kiwo kullum sai an fita ba wukiyar ba kaza ba promotion ba kuma haka aka dinga yi to shi ne malamai suke cewa ta yaya tunda ita mace alƙa'ida sai an tambaye ta in za a aure da ita kina so ko ba ki so amma kawai tana ce ba fa dauke shi aiki kaza kaza yace zan aura ma ɗaya daga ci sai malamai suke ce ta yaya mahaifin yayi wannan hukunci ce zai aurar da yar alhali ba a tambaye ta tana so ko ba ta so ba sai malamai suke cewa ai shi mahaifin ya gano tana so domin duk yarinyar da ta ce babawa ne ya zauna a gida kuma saurayi ne a ɗauke shi aiki baba mai ƙarfi ne baba mai amana ne ai saƙo ya je ai kuma gaskiya ba ne saƙo ya isa ai a wannan maganganun ya gane akwai soyayya da ya ji tabbata ce kaza ya zauna baba a ɗauke shi aiki a bayi masauki baba ɗauke shi aiki baba mai ƙarfi ne baba mai amana ne sai ya fahimci tana son sa isa ya yake hukuncin zai aura masa ita an gane ko to ga magana ta tafi kuma ana mana lokaci yayi an gane to dole za mu samu matsayi a nan Allah ya kai mu darasi mai zuwa sai mu dora mu ci gaba har yanzu dai muna magana game da ita kalmar shahada da na so mu tsallaka sallah to lokaci ba zai ba mu ba sai dai wani zaman insha Allah za mu ƙara misali game da wasu annabawan game da jarrabawa sannan kuma sai mu faɗa gaba ta biyu ita ce sallah da abin da yake kama da abin da yake wajibi akan ta insha Allah abin da ya zo daidai daga bakinmu gamu da katare daga Allah abin da kuma aka ji na kuskure wannan da gare mu ne Allah ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi gabinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kunguci mata muna roƙon shi Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya sanya wa rayuwar mu albarka ya tsare mu daga dukkanin shari da cutarwa muna ƙarewa Allah roƙo da fadanci ya ji kanmu ya ji kan mahaifinmu ya shirya mu da zuriyar mai dora mu a tabarki madaidaici muna karewa Allah roƙo da fadanci akan Allah ta'ala ya warkar da majinyatan mu Allah ya ji kan mamatan mu Allah ya sa mu gama da wannan rayuwa lafiya muna roƙon Allah ta'ala duk masu taimakon addini Allah ka taimake su masu yi wa addini zagon ƙasa ko ina suke Allah kai mana maganin su ƙasar mu Najeriya da jihar mu Gombe da sauran jihohin mu da garuruwan mu na musulmai Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan tsadar rayuwa da ake fama da ita Allah ka mana karshen ta Allah ka yayyafa wannan musibar ruwan sanyi Allah ka kimsa imani da tsoronka zukatan shugabannin mai Allah ya Allah ka cika zukatansu da imani da tsoronka da kuma sanin nauyin da yake wuya yanzu ya Allah Allah ka dirsa musu tausayi a cikin zukatansu ya Allah ka nuna musu hanyar gaskiya ka ba su ikon bi ka nuna musu hanyar halaka ka ba su ikon ganewa da kauce mata duk wanda ya zo wannan masallaci Allah bai da kowa gidan shi lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Alhaji Imran Amana Udur Allah ya saka mai da alkhairi mahaifiyarsa bai sanya wa masallacin sunanta Allah ta'ala ya ji kanta ya gafarta mata ya sanya tana ɗaya daga cikin masu rabauta da wannan masallaci da abin da ake gudanarwa a cikinsa Allah ya amsa mana Allah mai da kuwa gida lafiya Allah ya haɗa mu aladan gaba ɗaya Allah ta'ala ya raba mu da rushewar aiki da zabewar kafa da igizawar shida Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب العالمين akwai tambayar na